أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا بركة متسادوة أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبائل da karatunmu na umdatul ahkam wallafa wa imam abdulganiyu al-maqdisi rahimahullahu ta'ala yau muna sha uku ga wata na rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1343 wanda yayi daidai da sha hudu sha uku ne 14 ga watan fabriye a kalandar bature 2022 da aka ce 14 sai na tuno da wata waƙe a wani abu wanda ake yi yau da gobe shine sallan masoya to hakikatan dai Allah ya ƙara kiyaye mu da irin wannan abubuwan shige-shige akan cikin addini kasancewar kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana hannunmu mai sanda akan duk abin da yake ba wai karantarwa Allah da annabi bace ba a cikin wannan addinin karantarwa wani ne wani can ya dora kai kai a matsayin ka na musulmi ka dauki wannan abin kake aiki da shi hakika ka zo da wani abu kirkiri a cikin addini shi kuma duk abin da bawa ya kirkira a cikin addini hakika an mayar mai kayan shi ba lada a ciki sai dai ya samu tarin zunubi Allah kiyaye mu muna yau wannan shine majalisinmu na 67 a cikin karatun wannan littafin mun tsaya a cikin hadisi na 303 hadisi na 302 da hudu ne muka karanta ko da biyar ne muka karanta zan mu dawo baya mu karanta hadisi a hadisi na 302 muka karanta yau zan mu tashi a hadisi na 303 shine nan shi malam ya dauka kamar yadda muka yi bayani malam da ya zo ya hada hadisan wuri daya dukkansu abin da yake hiran muzara'a da abin da yake hirar kira'ul arf dukkansu da abin da yake hirar shufa'a dukkansu ya yi caccakula hadisan shi kuma malam mai sharhi da ya zo sai ya haɗa su ya mida su wuri ɗaya duk abin da yake da alaƙa da ƙasa malam sai ya bayani sai ya ɗauko hadisan ya mida su wuri ɗaya duk don ya kasance kai mai karantawa kaka samu rarrabuwar kai a cikin abin da kake karantawa sai haɗo hadisan ya mana kitabu shufa ya mana kitabu wannan babu shufa babu gasab sannan ya mana babu almuzara'a kenan cikon bayani akan muzara'a shi ma yana da alaka da abin da ya sha ya haya ƙasa shine kira'ul arf malam zai ɗauko hadisan guda biyu wanda malam wanda ya kawo a cikin umda kenan zai mai da su wuri ɗaya duk dan ya kasance muna da masaniya a duk abin da yake kewaye da abin da ya shahi ƙasa can baya malam ya mana bayani akan shufa'a yanda idan ka fara idan kana da makwabci ko kuma ba makwabci ba kuna da haƙƙi ɗaya akan ƙasa to wannan wanda yake da haƙƙi shi ya cancanta da ƙasa akan wani mun yi bayani akan abin da duka hukumta hukumta akan shufa'a sannan ya dawo mu yi mana bayani akan algasabu shine mutum ya kwace abin wani dan yana zalunci yin ƙarfi akan al'amarin akan akan ƙasar wani shine ya kawo mana hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da ya zalunci wani daidai gwalgwadon fa na ƙasa hakika gobe kiyama za a mai gamman shi tun daga nan doron ƙasa har zuwa ƙasan bakwai za a ɗora mai ringa yawo da shi a fagen kiyama kenan wannan dalilin me sanya mala ya kawo shi diddin ya nuna mana lalle zalunci kaɗan ko babba dukkan shi zaka kai zaka tai kai kai raskwana shi gobe kiyama Allah kiyaye mu sannan ya kawo mana kitab littafi ko babi wanda yake mana bayani akan muzara'a ita kuma muzara'a shi shine zan baka ƙasata idan na baka gona gare ni zan ce maka to wane ka tahi ka shibka wannan gona idan ka shibka abinda muka samu a ciki kinan zan mu raba tsaka kinan an yi asara fa dukkan mu zan mu dauki asara shine muka buga misali da ita da ita da murabaha wasu daya kurun bambancin murabaha ita a riba ne ake ake wannan ita kuma a wannan a abin da muka samu ne daga kayayyakin gona a shine zan mu samu mu a shine za a rarraba kinan wannan muzara'a da ita da murabaha duk kusan ɗaya ne sai yanzu kuma malam ya kawo mana akan wani abu wanda yake da alaka da ita muzara'a shine ba da haya can ai muzara'a in mun fahimce ta duk da karatun namu an samu sati ɗaya wanda ya yanke takan yi ba a yi ba ratirafin bayan ba in mun fahimci muzara'a shine malam yasir yana da gona sai ce mini bana wallahi banda jin karhin jikina ko zan yi bulaguro zo ka noma wannan gona kaga ai shi tashi ce amma dai wane ne mai nomawa shine mai nomawa ni ne mai nomawa zan zo in aka noma wannan kasar sai in ce mai to yanzu kai kai ne mai iri kai kai ne mai taki ni kurum ni kasa ta wace yan kar nake so duk abin da aka samu in Allah sa aka samu tono goma a cikin wannan gonar yan kar in shi zaka bani mi ittifaqi akan shi in tahiya ta in bar mai kasa shi ya noma abinda muka samu sai aka yi katari ba a samu ba ton 20 ba sai aka samu ton 15 a cikin ton 15 ni dai za a hudda mini yan kar ina kenan in asara muka yi dukkan mu zan mu hawo asara in kuma muka samu riba dukkan mu zan mutu riba wannan shine ake kiran shi da muzara'a bambancin shi shi kuma da hayar ƙasa in baka haya in ce maka a'a wani gashi nan na baka hayar ƙasa akan zakka shibka mun bangaren gabas shi kuma mai gonan ya sani bangaren gabas an yi samun amfani shi kuma shi yana da bangaren yamma bangaren yamma haƙo yahi yawa ruwa bai tsayuwa a nan sai kasance amfanin da za a samu bangaren gabas yahi abin da za a samu a bangaren yamma to waye asara shi wanda ya shifka shi ya dauki asara to kun ga shi kuma wannan kenan da kai garar a cikin shi ko kuma ya kasance a'a wane ya san wane ya sani a'a wuri kaza ko a gonan takan yi a ce bangare kaza yana badawa bangare kaza bai badawa kuma yana da sabani a cikin shekara wannan shekara din can ya bada mai kyau can bai badawa mai kyau sai a zo a yi a ni na zabi can kai ka zabi can ya shibka idan ya shibka nan sai yayi kyau can ya yi kyau waye asara shi wanda aka bashi can shi yayi asara kun gani ai wannan ai da kwai garar da kwai jahala shi kuma ai can baya mun karanta duk abin da yake da kwai garar a cikin shi to haramun ne ciniki akan shi haramun ne zan mu karanta hadisan mu ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan shi mala yake cewa babun fi jawazi kira'il ard bi shay'il ma'lum wan nahyi an shurut al fasida babu wanda yake bayani akan haya haya ta ƙasa ta gona ko garka da wani abu wanda yake sananne a ce maka a kaza za a yi ko kaza za ka bada akan kaza na a wannan gonar taka zan baka abinci ko zan baka kuɗi kaza ko zan maka kaza akan ka bani haya gonarka yake cewa wannahi an shurutul fasida kuma da kai sharadi wanda suke wanda suke nalala wanda ba su dace ba a kawo su addini bai taho da su ba mutum ya sharɗanta ya ce tilas sai an yi kaza zan mu karanta hadisi na 303 yake cewa an rafi bin khudejin kala kunna aksarul ansari haqlan wa kunna nakril arda ala anna lana hazihi wa lahum hazihi wa rubbama akhrajat hazihi wa lam tukhrij wa lam tukhraj hazihi fanahana an zalika fa amma alwarqu falam yanhana wannan hadisin imamu al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul harsi wal muzara'a babun yukri min ash-shuruti babun yakrahu min ash-shuruti fil muzara'a babi wanda ake karhantar da sharaɗuɗɗuka ɓangaren lokacin da ake yin muzara'a idan sharaɗa wanda suke makaruhai a cikin muzara'a juz'i na uku shahi na 105 hadisi mai lamba ta 2332 haka shi ma imam muslim ya hutar da hadisi a cikin kitabul buyo babu qira'ul ardi kira'ul ardi babu wanda yake mana bayani akan haya ƙasa wadda ake shibkawa wadda ake nomawa juz'i na biyar shahi juz'i na shina- na biyar shahi na 20 hadisi mai lamba ta 1536 hadisi ne wanda aka samo shi daga Rafi bin Khudayj bin Rafi bin Adiyu bin Zaid bin bin- bin Jasham bin Harisa bin al-Harith bin al-Khazraj wannan shi ke nuna wa ɗan ƙabila khazaraj ne kuma yana cikin tabaka na farko wanda suka rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta yakin Uhudu kuma da gazwatul ahzab wanda aka yi dogon rabi wanda aka kewaye garin Madina ko aka kewaye bangaren gabas na garin Madina lokacin da ya taho yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaishe yace yayi karanta a lokacin da aka maida shi zamuna a gida ba a huta yakin badar da shi ba kenan girman shi ya kai ko shekarun shi ya kai na a huta da shi yaki na biyu shine yakin Uhud ya mutu a khilafan Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma Imam Zahabi a cikin siyar ya bada labarin shi isasshen bayani juz'i na uku shahi na 181 yake cewa kunna aksarul ansari haqlan a garin Madina dukkan gidaje na mutanen garin madina mu dai danginmu mu alhazraj mun yi kowa yawan gonakai alhaql shine in ma ya kasance gona ko kuma garka duk inda dai za a noma a shibka a girba a amfani da abin da aka girba shine ake kiran shi da alhaql kenan yana bayani ba alfahari bane ba shine ai a kullu ake bayani ni'imar da ubangiji ya maka dan ka bayyana ubangiji ya maka ni'ima wannan ba alfahari bane ba mu koma kissa Usman bin Affan lokacin da suka duro khawarijawa suka duro su kashe shi yake hadi musu irin ni'imomi irin abin da yi wa musulunci yake cewa shin manzo Allah ba ya ce ba wanda ya shayar wanda ya sayi bi irin ruma Allah ya bashi aljanna suka ce qalu bala suka ce kwarai ko mun ji wannan ko mun ji lalle manzo Allah ya maka wannan albishirin kai kasaya yake cewa ba ba ni na saya bai suka ce mai kwarai ko kai ka saya shin ba ku ji abinda manzo Allah ya faɗi ba mun ji abinda manzo Allah kuma za ku zo ku yi wannan ta'aza a kaina kina wannan hadin abinda gare ka na daga ni'ima ko na daga abinda kai bangaren alheri idan ya kama a hadi ba wani laifi bane ba shine ne yake cewa a garin Madina dangin mu mun yi kowa yawan gonakai wanda ake shibkawa yake cewa kunna nukril arda kasancewa muna da su da yawa ba ko ina zan mu samu damar ba mu tafi mu shifka da kawunanmu ba yace sai ya kasance muna ba da aran gonakai haya ka zo ka ba mu wani abun baka haya gonakai yake cewa to a jahiliya abinda mu muke yi ala anna lana hazihi wa lahum hazihi idan mun zo zan mu ce maka to mu muna da wannan bangaren kai kuma kai kana da wannan bangaren amma dai kai kai zaka yi aiki a dukkan bangaren guda biyu yake cewa wa rubbama akhrajata hazihi takan yi wannan bangaren a samu amfanin gona walam tukhrij hadhihi kuma wannan bangaren kuma ba a samu ba kina wannan kina an zo an yi abu ne akan abin da yake jahala da kai garar a cikin shi da kai rudu a cikin shi ba babu tabbas can an samu ko nan za a samu yake cewa to a dalilin haka dalilin wannan jahalar rudin nan da ya aiki da adda kai a ciki yake cewa fa nahana an zalika sai manzo Allah ya hana mu da mu ringa yin irin wannan haya mu baka mu baka can mu rike can yace to ma'allah a dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu mu ringa yin haka yake cewa fa ammal warq amma dai abin da ya shahi bugagga azurha mu dauki bugagga azurha kenan dirhami mu miƙa maka akan mu baka ka ba mu kuɗi kina wannan falam yan hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana mu ba kuma idan muka samu a wannan lokacin namu irin wancan al'amarin da ake yi a cikin jahiliya shi ake yi a wannan lokacin ba muzara'a ake yi ba a haya ake yi akan abin da aka noma za a biya to idan ba a samu ba kaga an shiga cikin garar shi kuma shi mai gona me yake jira abin da aka yi alƙawari tilas sai an bashi kaga ku an shiga cikin rudu to shi kuma duk ciniki a can bayan mun karanta duk cinikin da aka yi shi da kwai rudu a cikin shi da kwai rishin sani a cikin shi ba a san me za a samu ba ba a san ba ƙarshen al'amarin ba to wannan ciniki ne wanda yake batil bai halatta mu karanta hadisi na gaba sai mu samu cikakken bayani yake cewa wani muslim an hanzala bin qais qala sa'altu rafi'a bin khudayj an kira'il ardi bil zahabi wal warqa fa qala la ba'sa bihi إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المزابنات مزاينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا وي- وي- وي- ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك جزر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به wannan hadisin imamul muslim kadai ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul buyu babu kira'il ardu bil zahabi wal waraka babu wanda yake mana bayani akan haya da ake badawa ta gona akan zinariya ko azurfa ka bada a baka zinariya ko kuma a baka azurfa ko kuma a baka sefa ko kuma a baka naira ko kuma a baka wani abu wanda ya zaka iya amfanuwa da shi na daga kuɗi juz'i na biyar shahi na 24 hadisi mai lamba ta 1547 hadisi ne wanda aka samo shi daga hanzala bin qais tabi'i ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ai kiran shi hanzala bin qais bin amr bin hasan bin khalda bin makhlada al-ansari az-zurqi yana yana cikin tabaka na biyu na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu hibban ya ambace shi a cikin a cikin littafin shi asiqat a cikin tabaka ta tabi'ai wanda suke zawwa bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka shi ma imam al-bukhari ya ambace shi a cikin littafin shi at-tarikhul kabir juz'i na uku shahi na 38 yake cewa sa'altu rafi' bin khudayj na tambaye rafi' dan khudayj an kira'il ardi akan haya da muke badawa ta daga gonakai bin zahabi walwarafi mu ba da haya a ba mu zinariya ko a ba mu azurfa kudin da ake amfani da shi lokacin manza Allah sallallahu alaihi wasallama ko lokacin da ya biyo bayan manza Allah sallallahu alaihi wasallama kenan muna iya kwabarta da shi akan sefa wanda muke kashewa ka bada a baka kudi faqala sai yake cewa la ba'sa bihi ai ba wani abu akan wannan halaka ne ka bada haya gonarka wanda kake shukawa akan abaka a baka kuɗi ina da gona sai in ce a wani mala yasir na baka gona ta akan bana zan baka haya gona ta akan jika ɗari kai kuma kai ka sani abin da zai tafi sarefan abin da ya shibka yana iyawa ya yi surshajen gonan ko ya ɗan ragawa gonan ko kuma ya yi abubuwa da wanda shi ya san yadda zai yi ya huta amma dai an ba shi ƙasa haya zuwa season in nan daga lokacin da aka fara ruwa lokacin da za a kalace dukkan komi gona a hannun shi take gashi na akan jikka ɗari akai yace to idan haka ne babu wani laifi shari'a ta tabbatar da haka saboda mi saboda can sama ai hadisi na baya da muka karanta yake cewa ai manzo Allah bai hane mu ba mu bada bugagga azurfa ko kuma duk wani abu wanda yake da kima ta kuɗi mu bada a bamu mu bada hayar gonan mu yake cewa to la ba asabihi in dai haka aka yi ka bada a baka kuɗi yace babu babu wani lahi akan haka yake cewa inna ma kana kana nasu yu'ajiruna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam bima ala almuzayanat yace ai abin da ya kasance ake yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane suna bada hayar gonakansu akan abin da yake bakin bakin tabki wa aqbalul jadawil ko kuma bakin korama wa ashiya'un min zara ko kuma a wa'ansu abubuwa na daga nau'ika na daga shibkoki fayuhliku hada sai wannan bangaren wanda aka bashi wancan bangaren ko wanda yake bakin tabki ko wanda yake can sai ruwa sai ya kwararo sai ya lalata abin amfanin gonar yake cewa wa yuslamu hada shi kuma wannan ɗayan bangaren sai ya amuntu a samu amfanin gona a cikin shi yake cewa walam yakul linnasi kira'un illa hada a lokacin manzan Allah mutane bisu da wani haya da suke ba da wani da gonakansu illa irin wannan nau'in a baka wancan bangaren a rike wancan bangaren gashi nan a baka dukkan gonan sai a ce a'a a baka wannan bangaren a rike wancan kuma a ce maka ga abin da ake so da kai yace falizalika jazara anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama saboda haka irin wannan mu'amala da suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawata musu yace wannan da kai ciniki ne wanda da kai garar a cikin shi da kai rudu a cikin shi bai halatta game da musulmi ya ringa irin wannan ciniki ya ringa irin wannan haya ya bada tan a samu tan a rasa kuma wanda aka rasa yin ya dauki asara shi kuma wanda ya samu shi ya shi ya ribantu shi kuma a kullun abin da ake so ana so a lokacin da za a yi ciniki ya kasance da kai yarda kuma da kwai amfani manfa'a tana komawa kan dukkan kubi guda biyun wanda kuke ciniki da shi mai saya da wanda yake saidawa idan babu haka ya kasance manfa'a tana komawa ga mutum daya to da kwai rudu a ciki irin wannan cinikin bai dacewa yake cewa fa amma shay'un ma'lumun madmun amma dai kaga abu wanda yake sananne na baka haya akan zaka bani jika ɗari ko ajilan ko kuma ajilan yanzu zaka bani ko kuma akan akan akan sai wani lokaci can zaka bani ko kuma ka bani ita bit taksida da jikka goma goma wannan dukan su idan ya kasance irin wannan cinikin ne ka bada akan abu wanda yake da sananne ko da ba yanzu za a baka ba ko da fartran shi za a baka yake cewa fala ba asabi wanda yake madmunu kuma da kai garanti idan ba a baka ba kana iya zuwa ka dauki kayan shi ka rike in dai da kai garanti an san abin yace fala ba asabi to babu wani laifi akan haka kenan haya idan zan mu bada na daga gonakanmu ya kasance haya ce na ka bani kan baka hili ka bani kuɗi ko kuma ka bani wani abu wanda zan iya amfanuwa da shi wanda in na kai shi na ajiye shi a kasuwa zai koma mun kuɗi duk da kasancewar da kwai mas'ala wadda malumai suka yi sabani a kanta akan dukkan malumai jamhurin malumai sun tafi akan lalle ana hayan ƙasa akan kuɗi ka bada a baka zinariya ko azurfa ko kuma a dauki sefa a baka ko kuma a dauki dola a baka ko duk wani abu wanda zaka iya amfanuwa da shi bangaren kuɗi ka bada ka saye da shi ka saya a sai da a saya da shi yake cewa sai dai inda aka samu sabani malamai sun yi sabani akan shin wannan ƙasar kana iya bada ta a baka abinci da muka diba sai muka ta samu mazhabin imamu shafi'iyya da imamu abu hanifa da imamu mali da imamu ahmad bin hanbal sun ta akan dukkan abin da yake abinci ana iya wa a baka in ce maka a wani to gashi nan ga kasata san metar kare gare ni gona ta ce ko kuma hektar ɗaya ce ina so ka bani bahu biyar na daga hatsi imamu abu hanifa imamu shafi imamu ahmad bin hanbal sun ta ya halatta ba sai wai kuɗi ba ai kun ga ai mafhumin hadisin me yace mana in kudi ne ya halatta amma dai a zo a ringa cewa kaza ko wani abu wanda yake koma bayan kudi wannan haramun ne haka mafhumin hadisin ya tayi imamu abu hanifa imamu imamu shafi imamu ahmad bin hanbal sun tahi akan ya halatta in dai abinci ne suke cewa ai dukkan abin da yake jinsin abin da kai ba ma wai abincin ba da zan ta yin ɗauko in kawo in baka ba hatta ko da ya kasance jinsin abin da yake hutawa ne daga ƙasar ka ɗauka ka bani akan ara maka gona ta yayi yake cewa amma dai idan ya kasance koma bayan wannan jinsin shi ne wanda yake hutawa to haramun ne ko kuma in ce maka a'a sai in an samu sai in an in ka noma abinda aka samu wannan abin da ya hutu a shi za a bani kaso na to wannan ya zama to haram in dai aka yi partage aka ce wani rike kaza wani rike kaza amma dai idan aka maida ta a matsayin muzara'a akan a'a gashi nan noma abinda aka samu mun samu riba ko kuma an yi hori mun samu asara zan mu kasa asarar mu kuma zan mu kasa ribar mu wannan ta koma muzara'a kina wannan su sun tayi akan abinci ma ana yi amma dai ya kasance ba sharaɗin ba abinda zai hutu ba a cikin wannan gonar ba idan ya kasance abinci ne jinsin gona ana shimka malo ana ana ana ana shimka hatsi ana shimka dawa ka hudda dawa da hatsi ka ba ma mutum ko kuma ka ajiye shi bit taqsir ka ba shi tiya goma goma ko kuma yanda kuka yi sharaɗin ku almuslimuna ala shurutihim to wannan ana iyawa a yi amma dai inda mazhabin imamu abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal shi babanmu imamu malik sai yake cewa a ai in ka leka mafhumin hadisin cewa ya kudi kurum duk abin da yake halin abin da za a ɗauke shi a mai suna abinci wannan haramun ne a yi haya gona da shi ka bani in baka gona ka dauki abinci ka bani wannan haramun ne yace saboda idan muka koma mafhumin hadisin dan me yasan ya manzo Allah bai ce ba a ai abinci manzo Allah ya ce waye abin da yake alwarq sai ya dawo yace kuma az-zahab wal fidda abinda duk muke iya sai wani abu da shi mu saya dukkan su wannan abubuwan muna iyawa kenan kuɗi muna iyawa ka bada gona a baka a baka kuɗi ka bada hayar gona a baka kuɗi wannan inda mazhabu imam malik to ra'ayi dai mazhabin da wannan duwanda ya kasance su ma suna da hujjojinsu akan haka amma dai muna rajjaha mazhabin imam malik kasancewar gaskiya mafhumin hadisi in ka dauka babu wani tawili akan shi akan da kai wani abu wanda ake nema banda kudi ka bada haya gona a baka kudi wannan shine abin da yake ya huto daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisa abinda zamu iya fahimta hadisi na harko da na biyu da muka karanta na 300 da na 400 da muka karanta 300 da 300 da 304 da muka karanta zamu gani lalle da kai halaccin ba da hayar gona ka ba da hayar gonarka akan a baka wani abu wanda yake na daga kuɗi kuma labudda ya kasance hayar da za a bada ya kasance akan wani abu ne wanda yake sananne kuma abu ne wanda yake da garanti kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin rafi yake bayyana mana abinda manzo Allah ya umarce su ya kasance abu ne wanda yake sananne mun yi na baka haya akan jika ɗari na baka wannan haya haya gona wannan ta dukkan season in dukkan season in sabkar da ruwa kenan zaka bani jika ɗari wannan kuma sharaɗin da muka yi yaya zaka bani tsankaninmu ne da ni da kai kuma abin ne ya kasance da kai garanti a kan shi ɗan ka kuskure baka bani ba ina iya zuwa wani sitimakanka wanda suke da valar injin kaɗari in kwasa in yi gaba da su kidan ya kasance da kai garanti a ciki kuma kuma umumin hadisai idan muka ɗauka zan mu gani yana karantar da mu ana iyawa a bada wannan hayar da zinariya ko azurwa ko kuma azurwa wadda take bugagga kenan muna iya ɗaukar shi a wannan lokacin duk abin da yake na kuɗi ne dukkan nau'i na daga kuɗi takarda ce kwandage ne ko wannan wannan kwandala ce dukkan su ana iyawa a yi hayar gona da su kuma idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu sanyar da duk wani sharaɗi wanda yake wanda shari'a bata zo da shi ba to haramun ne kasancewa kullum abinda shari'a take mana bayani shine duk abin da ya saba wa duk abin da ya saba wa sharadi wanda yake ba na Allah da manzo Allah ba to fa huwa haramun ai mun karanta ai sharadin wa'incan mutanen wanda suka shardantawa Aisha akan baiwar da take zawwa tana taya ta aiki a gida ko mun karanta hadisi can baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Aisha tahi ki basu ki ce musu haka in ne ta tahi ta basu kudin su suka bada akan wai su suke da wala'inta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo mun bari ya musu dogon kashe yace musu duk abin da duk sharadi wanda ba Allah da manzon shi ba suka kawo shi ba to hakika wannan sharadin fasidi ne babu lissahin shi a cikin shari'a kina wannan hadisin shi ma yana nuna mana lalle duk wani sharadi wanda za a yi wanda shari'a ba ta yarda da shi ba hakika wannan sharadin haramun ne fasidi ne a yi amfani da shi ina fata ana fahimta sannan kuma kalkashin hadisin zan mu gani lalle abinda ake so a cikin wannan ijara ijara ta kasance amfanin yana kaiwa kowa shi wanda ya bada haya da shi wanda aka bashi haya idan ya kasance amfanin na mutum ɗaya ne ka bada haya ka bashi ya ka bashi haya ya baka kudinka kuma ya shirka ya shirka gona gona ko ba a samu ba abinda ake afwan ka bashi haya da ka bashi haya sai ka keɓance wannan wurin kuma ka iya keɓance can ka bashi can ka rike ka ce a nan naka ne shi zai maka aikin shi nan kuma nashi ne sai aka samu can ya an dace nan kuma nan ba a dace ba kai wanda aka ba hayan kai kai ka wabi to hakika ya an samu ai ta waya kinan shi waɗaya ya samu riba ɗaya kuma ya kwanta to shi kuma abin da ba a so ana so ya kasance kullum da kwai manfa'a amfanin yana kai wa dukkansu da wanda ya bada hayan da wanda aka bashi kidan ya kasance kullum in an samu in shi kuma idan ta sarrafa ya kasance rabawa za a yi kenan an koma muzara'a asara ta kuce kuma riba ta kuce kamar yadda ake yi na murabaha kuma karkashin hadisin zan mu iya fahimta duk wani abu wanda da kwai rudu a cikin shi da kwai garar da kwai rishin sani a cikin shi hakika wannan abin zan mu mai da shi gehe mu tabbatar mu ce lalle wannan abin yana daga cikin abu wanda suke fasidai ciniki ne wanda yake fasid ijara ce haya ce wanda take fasida la i'tibara laha fi shari'a kenan babu wani kallo da zamu mata mu sanya ta cikin shari'a duk abin da yake fasid hakika ba ba ma i'tibaran shi a cikin shari'a wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi wanda yake mana bayani akan alwakafu karanta hadisi na alaika mana hadisi na abdullahi bin umar a cikin shahin hadisi abdullahi bin umar hadisi na 298 hadisi na 298 a yi haƙuri muna so ne mu haɗa kan hadisan da da a samu fa'ida hadisi na 298 na'am hadisi ne wanda yake mana bayani akan wakafi mi ake cewa wakafi shine mutum yana da dukiya yana da misali gona ko misali gida mu ɗauki ƙaramin misali gona gonan nan da gare shi sai ce yana so yi wakafinta don Allah ya bada tafi sabilillahi akan ladan yayi ta kai mai har zuwa bayan mutuwar shi wannan wakafin da yi zai kasance asalin gonar ainihin gonar ita ce aka yi wakafinta abinda za a samu na daga amfanin gonar shine wanda za a ringa sadaka da shi kuma wanda ya yi wakafin yana iya sanya wa kanshi sharaɗi ya ce a a cikin wakafin nan banna so mai kula ma da gonan ya amfani da abin da ake hutarwa daga cikin wannan gonan dukkan shi idan an noma an samu amfani a bada shi fi sabilillahi ko a kai gidan marayu kaza ko kuma a samu wane da wane da wane wanda suke halin kakari ke yi a basu kinan kullum wannan abin idan ya juya ana baka mu dawo mu dauki misalin gida misali mutum ne yana da gida gida ne wanda aka yi shi aka kalkasa ana iya bada shi haya ko kuma dukkan gidan ana iya bada shi haya sai ce wannan gidana na wuri kaza na bada shi fi sabilillahi waqafi ne a karan kaina ko kuma waqafi ne da ni da babana da uwata ko kuma waqafi ne da ni da matata ko kuma waqafi ne da ni da diyana sai dauki wannan abin sai ka samu amini ko kuma wata jiha wadda wadda take kula da auqaf sai ce gashi nan na bada shi waqafi da ya ba da wannan abin duk wata sai su wanda aka ba ma wanda zai kula da wannan al'amarin na wakafi sai sai ba da shi haya idan ya ba da haya a kullum duk ƙarshen wata za a iya huddo jika talatin a cikin wannan gidan sai ce ai duk abin da aka samu ai wakafi ba amfanin mutum ɗaya ba ne ba shi wanda ya ba da abin ina yake so a sarrafa mai amfanin abin ya ce a yana so da kwai gida wanda ake gidan makaranta kaza a ringa kula da malamanta sai a ɗauki wannan kuɗin jika talatin kullum idan an hudu sai a kai wa malamin makaranta a ce to gashi na araba wa malaman makarantar wakafin wane ne to wannan abin da ya bada kwanta ce wadda ya buɗe kwanta buloke ce wadda sai in ya shiga kabari zai san amfanin wannan abin da ya bada zai ringa cewa da ma kaf dukkan dukiyata na yi wakafinta saboda kurum yana kwance ladan kurum yana wannan yadda ka san idan 'yan banki in su in aka turo maka kuɗi zaka ji sallar ka tana kilkil to haka zai ringa ji kullum ana zauwa ana ƙarawa ana ƙarawa ana ƙarawa kuma wannan hukuncin wakafi abu ne wanda yake mustahabbi kuma ya tabbata karkashin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin hadisai da yawa wanda suke mana bayani akan wakafi da muhimmancin shi daga ciki da kai hadisin Abi Huraira hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi yake cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin idan dan adam ya rasu Allah ya amshi ran nashi dukkan wa'ansu ayyuka da za yi ubangiji ya riga ya yanki ayyuka dai mai suna ayyuka matukar an riga ya dauki ran to shikenan an riga an yanki yanzu ba hira a dawo a yi wa'ansu ayyuka shi san ya aika huri lokacin mutuwan banza lokacin da za a zo daukar ran shi zai ringa ya rabbir shi'un ya ubangiji a maida ni saboda babu wani babu wata dama wadda bawa zai iya yin wani aiki daga lokacin da mala'iku suka iso maka me yake cewa la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ya ce ko na koma na sake aiki aiki na gari akan abin da na bari na daga wannan rayuwar ta wata duniya ubangiji da yake cewa kan lakai wannan abu ne inna ha kalmatun huwa qa'ilu ha shirme ne kurbu shine yake ta hayaniye shi abu ne wanda an riga an huce an huce kenan to shi kuma wanda Allah ya taimake shi da yin waƙafi to a lokacin nan zai tabbatar abin da ya yi wallahi a lokacin nan shekaran jiya ne a nan kowancin satin ne muna zaune mala yake ce mana da mutum da zai samu damar ya dawo ya yi raka'a guda biyu wallahi ta hime da duk abin da ya yi a rayuwar shi ta duniya ji amfanin raka'a guda biyu kuma gashi nan muna da damar mu yi kuma bin mu yi ba to wannan yake cewa lokacin da aka riga aka yanke ran bawa hakika komi an riga an yanke tsankanin shi da shi da ayyuka sai abubuwa guda uku su kadai ne wanda bawa zai iya ribantuwa da su a ciki yake cewa sadaqatul jariya sadaka wadda take gudana wadda take digi wadda take maimaituwa yau da gobe bayan ta ba kake ba gashi nan wani abu ne wata mashin ce ga sanya kurum take juyawa ake kai maka lada wani abu wanda suke tahiya saudiya a cikin garin makka da kai wakafi na Usman bin Affan wanda har yanzu Usman bin Affan yana amfanuwa da shi mu leƙa shekara dubu nawa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ko mu ce da goma sha biyar takriban dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar zuwa ashirin usman yana nan motar in yi juyawa yake kwarin otel ce aka yi kuma kulla aka jaddada wurin da ya nashe ne kuma da kuɗin shi ne ake yi kuma abin kuma yana ta juyawa kuma yana kaimi to wannan shine amwanin waqafi kuma idan muka leka zamu gani abu ne wanda ijma'un as-sadrul awwal sahabbai yan horko sun yi ijma'i akan lalle waqafi halaka ne haka tabi'ai la waqafi mustahabbi ne kuma haka tabi'ai haka wanda suka zo bayan su da sun tahi da kai wata magana ta imamu shafi'i da yake yi yake cewa hakika ba mu taba samu ba mun bi mun bi mun tattambe malamai mun karanta mun karanta ba mu gani ba da kai daga cikin jahiliya lokacin kama a yi ko annabin mu sallallahu alaihi wasallama wani wanda ya taba yin wani wakafi ba a samu ba sai lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kina wannan shi ke nuna mana lalle hakika ce shar'iyya hakika ce wadda take shar'iyya na wakafi kuma imamu turmuzi shi ma yana magana wanda yake bayani yake cewa ba mu sani ba daga cikin sahabbai ko wanda suka gabata daga ma'abuta ilimi wanda suka zo akan sabani lalle wakafi shin halaka ne ko kuma haramun ne ko wakafi ya halatta ko kuma bai halatta ba dukkan su sun tayi duk da kasancewa da kai wa'ansu 'yan matsaloli wanda suke da saɓani ɓangaren jamhur da ɓangaren imamu abu hanifa in allah ba mu dama za mu yi ɗan magana a kansu da kwai sharaɗin shi da abin da ya halatta duka dai cikin hadisa insha Allah da zan karanta zai mana tawzihin shuruta ta abin da ya kamata a yi da wakafi yake cewa an abdullahi bin bin umara qala asaba umaru ardan bi khaybara fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yasta'miruhu fiha fa qala ya rasulullah inni asabtu ardan bi khaybar lam usib malan qatt huwa anfasu indi minhu fama ta'muruni قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديق أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل فيه وأنا حديث imam al-bukhari ya hotar da shi a cikin kitabu shuruta babu ash-shurutu fil waqf babu wanda yake mana bayani yin sharadi akan waqafi kana da intin lokacin da zaka bada gidanka ko zaka bada gonarka ko zaka bada ma'aikatarka ta kasance waqafi ka danna sharadiddikanka yanda kake so da wannan waqafin da nayi diyana bisu da intin su zo su ci daga cikin dukiyar shi da mu asalin waqafi ba a gadan shi wannan naka ni naka na kanka in ka yarda a lokacin da zaka yi wakafi ka ce babanka baban babanka kakan kakanka wadda ta rene ka ma'ayyarka ɗanka dukkansu suna ciki to su ma ladan ya kai musu yanda aka raba aka baka su ma sun shiga shi sanya a kullum lokacin da zamu yi aikin alheri kada mu taɓa mantawa da wannan iyayen da suka yi wahala a kanmu kada mu taɓa mantawa da wannan yan uwan wanda suka ɗauki yaunin mu har muka zamanto mutane muka kai mu ma yanzu muna iya yin wani abu za ka yi abu za ka kawo wani za ka kawo wannan abin ka ajiye to wannan abin wa wakafi ne na yi ai kun ga ai amfani ne ake yi duk lokacin da aka kunna shi ai aiki da shi ladan wa yana kai maka kana raye yana kai maka kana mace yana kai maka wannan abin na sanya shi ne a cikin wannan masallacin ya kasance na ni da babana da uwata Allah ba mu ladan to wannan ka gani ai baka tabe ba bus tabe ba yanda aka raba aka baka in lada goma ubangiji ya rubuta ya baka su ma haka su ma za a raba a basu lada amma dai zaka ga mutum dan kyashi ya zo yayi huska kurin wannan abun nawa ne na kaina ana huska yo aladan fa ba a jikin ka za a taso ba a bada ba ba in aka dauka aka badan ba wannan ba ubangiji fa ma yafa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum idan kun yin fa ubangiji ladan fa a wurin shi fa kamar kamar a sanya ka yi wa ubangiji ka yi ka yi ka yi ka yi kamar ya sanya ya dauki ladan ya ba kamar ya sanya ya sanya ya sanya allura a cikin teku allura a cikin teku in aka sanya ta tana janyo wani abu in ta janyo ma wani abin kirki ne take janyowa to haka ubangiji haka arzikin shi yake haka ladin shi ubangiji yake dauka zai a baka bai san ba ma da ya baka ba to kai kokari ka kyautata niyya ka ce wannan abin kayi shi ne wannan sadakar da zan bada Allah sanya ta kai wa uwata da ubana da ni ba wani abin da ya kai ka faranta musu wallahi uba zai tashi ranar tashin iyawa a ce me ya ga tilin lada na huta hankalin shi ya ringa tunani tuni a rayuwata ta duniya miye na yi wanda ubangiji ya wani wannan gatin ya bani irin wannan ladan za a ce me ai sadakar ɗanka da yake makaci gaharar da ɗanka yake neman makaci ko kuma ɗan uwanka wani wanda ka kyautata mai gahorar da yake neman makaci shine Allah ya tila maka wannan turin wannan ladan a'a sadakar da dan uwanka wanda ka kyautata mai a rayuwa shine ladan ya kai maka haka to wani dadi ya kai haka ka me kawa kanka to kan mu ringa danko mu ringa keta ba a ce ba keta ba mu ringa matse hannayenmu game da 'yan uwanmu da ma'aiwa lokacin da zan yi wani aiki na daga rada mu yi musharakarsa a ciki ubangiji ya san zuciyarka kayi ne don kai don su ubangiji zai datar da kai da ladan wannan kuma wai ba ma wannan ba duk abin da kai kana iya cewa famfan wancan da na sa kowa ya ringa shan ruwa wakafi ne na uwata da ubana za a yi ta yi kuma ladan yana kai maka wallahi gobe kiyama in ka tashi ka ga al'amarin ko kana cikin kabarinka in ka ji salularka ko kwanta inka tana ƙara na daga lada za ka ringa cewa da hamma a cikin dukiyata famfo dubu na sa da hamma duka dukiyata na ɗauka na yi kaza da su abin sai gobe kiyama in allah ya kai mu allah dai ya datar da mu kuma allah ya cire mana kangi na daga shaidani wanda zai iya hana mu mu ringa aikata duk da kasancewa shi ba hana mu ba za a yi ba za a kawatar mana da dukiyar mun sa ta a wuri kaza da ya yi alheri akan mu sa ta a wannan wakafin da muna yin haka wallahi tallahi da mun more Allah datar da mu da yin haka juz'i na uku shahi na 198 hadisi mai lamba ta 2737 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul wasiya babu waqaf babu wanda yake mana bayani akan yin waqafi abubuwan duk hadisai na manzo Allah wanda suka tabbata akan yin waqafi juz'i na biyar shahi na 73 hadisi mai lamba ta 1632 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi bin Umar daga Umar Amirul Mu'minin yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa asaba Umaru ardan bi Khaybar Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da aka tai aka fatattake yan Khaybar can baya mun yi bayani akan Khaybar ko hadisi na can hadisi na na kitabu almuzara'a ko mun yi bayani akan khaibar lokacin da manzo Allah ya ce ba mutanen garin khaibar to ku noma ku noma abinda aka samu amfani mu dauki rabi ku dauki rabi mutanen khaibar bayan sun bijire manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su sai aka tabbatar da su akan kasancewar sahabban manzo Allah sun shagaltu da jihadi bisa zo su zamna ba akan nomace nomacen gonakai aka ce musu to su zo tunda sun iya su noma idan aka baka gona sai a ce maka to wane wannan ga kasanka sai ka nemo ba yahudi sai ka ce mai raba wannan ga gauga gona ta dan ka noma idan ka noma abinda aka samu rabi na wa rabi naka haka suka yi wannan shine muzara'a kuma kamar yadda muka yi bayani in ban manta ba wancan satin ko lokacin da muka karanta hadisin muke cewa Khaibar gari ne wanda yake yake yake shimal shimal in garin Madina kilo 160 haka yanzu wanda ya tahi zai samu wannan garin yana nan dai Khaibar tana nan yadda take kuma gari ne wanda aka san shi da yawan garake kuma mutanen shi mutane ne wanda suke da khibra suke da experience bangaren noma su ne yahudawa ayi alamuna zahiran min alhayatid duniya kowa da irin abin da Allah yake bashi Allah datar da mu kuma a shekara ta bakwai ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amshe wannan garin ya dawo hannun musulmai to yake cewa Umar ya samu wani kaso ya samu wata ƙasa wata gona a garin Khaibar yake cewa wannan gonar da ya samu fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama ya sta'amirhu fiha sai ya zo manza Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman ya bashi ya umarce shi akan me ya kamata yi da wannan gonar don me san ya zo kan mu manta ai da kwai abinda manzo Allah ko mu karanta abinda irin irin irin kima gona yake cewa faqala ya rasulullah he umar yake cewa ya ma'aikin Allah inni asabtu ardan bi khaybar ya manzo Allah na samu wata ƙasa ko wata gona a cikin garin khaybar lam usib malan qattun huwa anfasu indi minhu yake cewa tun da uwata ta ake ni bin taba samun wata dukiya ba wadda take mafi tsada wadda nake santa kamar wannan gonar da na samu ta garin Khaibar suke cewa da kai wata riwaya wadda take nuna mana Umar sai ne ya samu kasan mutum 100 a cikin wannan a cikin garin Khaibar na da gona ai mun sani ai ganima idan an kawo kowa ana bashi gulgudun iya kokarin shi ne ko to da aka kasa Umar he da aka bashi kasan mutum 100 mi'atu sahmin kasan mutum 100 aka baiwa Umar yake cewa to tun da yake bai taba samun dukiya ba wadda take mai tsoka wadda ina santa kamar wannan dukiyar to manzo Allah mi kake umurta ta da ita su kuma ai sahabbai sun sani lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun baka kullum kusanci ubangijinka ba baka kasance ba mai biyayya ba har sai ka bayar da abin da ka yi so daga cikin dukiyarka ɗaya daga cikin sahabbai ina tunanin abdurrahman bin auf ne ko wanda ya leƙa babu wata dukiya kamar kamar gonar shi wanda ya hiso wannan duki ya hisanta lokacin da aka saukar da wannan ayar sai ya zo wurin manzo Allah ya ce wallahi manzo Allah kai ka sani a cikin dukiya ne ba wadda na hiso kamar wannan garkattawa don haka na ɗauka na ba da tafi sabilillahi wannan yake nuna wa da kwai bambanci tsakanin kyauta da waƙafi in na baka kyauta afon in ya baka kyauta Allah taimake ni in bada ya in ya bada kyauta ko na bada kyauta wannan yana nihin wannan abin da na baka mallakinka ne naka na musamman ka tayi ka sarrafa shi yadda ka ga dama in Allah maka cikawa iyanka za su gada waƙafi kuma in na ce wannan abin na bada shi waƙafi lillahi wa rasulihi wannan abin babu wani mahaluki wanda ya isa ya ci gadon shi babu wani mahaluki wanda ya isa ya sarrafa shi ta hanyar da ni ban ga dama ba ni zan sanya sharaɗina ga inda nake so a ciyar in an samu amfanin wannan al'amarin tunda aslan ai waqafi asalin abin ne in wannan ɗakin ne ka bada wannan ɗakin dukkan shi ka bada shi waqafi amfanin da za a ringa samu a wannan wannan ɗakin in aikin hannu ake yi ake samun wani abu in kamfani aka maida shi in shaguna aka maida shi in kuma masallaci ne ladan da ake samu zai ringa kai maka in kuma abu ne wanda za a yi amfanuwa a hutar da wani abu kalkashin shi kenan wannan abin da aka hutar ina so a ba ma gidan marayu ina so a ba ma makarantar alkur'ani ina so a ba ma to a wannan al'amarin a shi za a kasa maka dukiyarka ba wani wanda ya isa ya ce a'a ba haka ba ina so wannan abin da za a ringa samu diyana kasace komi a'a ina so a abin da za a samu kaso ɗaya a ringa ba ma diyana duka wannan kai ka sanya sharaɗinka ita ma sadaka ce kai kinin kai kai zaka da kai zaka kai zaka kai zaka yi abin da ya kamata a'a ina so kaso ɗaya a cikin wannan abin da kai malami na wanda ya karantar da ni a ringa bashi in Allah ya mai cikawa a ci gaba da ba diyan shi in jikoki daga nan har zuwa ƙarshen duniya jikokin jikokin shi kaso ɗaya daga cikin abin da za a yi a ringa ba su wannan kai zakka sharɗanta abin da kaga dama wannan shine bambancin kyauta da sadaka kuma da abin da ya shahi waqafi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shi Umar yazo yana neman shawaran manzo Allah shine yake cewa fama za tastamuruni fama ta'muruni manzo Allah mi kake umurtata kenan manzo Allah ka bani shawara saboda mi me ya kamata in yi da shi wannan wannan kasar da na samu ka san mutum ɗari a garin Khaibar mi kake bani shawara in yi shi saboda mi saboda ya sani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya sa shi hanya da wata dace ba yana da fika yana da yarda 100 bisa 100 tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah me yace me yake ce me in shi'ita habasta aslaha ya Umar in kaga dama sai kai wakafi da asalin wannan kasar da ka samu asalinta ita ainihin gonar sai ka yi waƙafinta shi ne alhabasu yana iya ɗaukan alwaƙaf yana iya ɗaukan kalmar alhabasu dukkansu ma'anarsa ɗaya shi ne dai waƙafi yake cewa wata saddakta biha amwanin da aka samu kuma sai a maka sadaka kenan wannan ita ce shawarar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi kenan yayi habasinta yayi waƙafinta bau wani wanda ya isa ya tasarrufi a kanta kenan ya saida ta ko ya yi kyautarta ko ya ci gadanta ko wani abu makamantin haka daga nau'i na daga wanda ake tasarrufi a kan dukiya ba wannan da ya isa ya yi haka shi ne yake cewa in ka ga dama shawara ce ayya nema ko kuma ga shawarar da manzo Allah ya bashi in ka ga dama ka yi waƙafin asalin gona shi kuma abin da amfanin da za a yi ta samu sai a yi sadaka da shi kala sai abdullahi ibn umar yake cewa fatasaddaqa biha umar umar sai sadaka da wannan gonar tashi ghaira annahu la yuba'u kenan sadaka ce aka yi da ita kenan ya dauki mafhumin mafhumin waqafi to dan ya nuna maka ba sadaka bace ba haka ba aka yi da ita ba waqafi ne aka yi da ita yake cewa ghaira annahu la yuba'u asaluha sai dai ba a sai da asalin gonar ba kenan ya hawala ya koma daga ni ya koma daga sadaka ya koma waqafi kinan umar mi yayi da gonar shi wakafi yayi kinan ya dauki shawarar wa ya dauki shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yuba'u asaluha ba'a sayar da asalinta wannan gonar dai tana nan kuma insha Allah ko yanzu ka tayi garin Khaibar wannan gonar tana nan kuma wakafi ne na Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi wakafi idan kai ba wani wanda ya isa ya canza abin da ka ajiye shi babu sai dai shi wakilin idan ya ga amfanin da ya yi wannan abin yana iya waye maka wakafi an samu umar ya kashe wakafi da aka yi na gida wadda wannan baitulmal ake ajiye dukiya ta baitulmal ya kashe shi ya gaba shi da masallaci saboda yana ganin a ai amfanin shi a maida shi jikin a baitulmal ne amfanin baitul mal a maida shi jikin masallaci yayi akan a dauke shi a kai shi wani wuri shine aka kashe aka maido shi nan kuma a lokacin nan ma a matsayin wakafi yake kinan idan shi wanda yake kula da al'amari ya ga ga wani abu wanda za a iya ribantuwa da shi misalin ka ba da gidanka ne gidan nan katin gida ne kan titi ana amsa haya ana amsa haya sai ya kai yanzu mutane suna bukatar wurin nan a maida shi otel otel ta musulunci wanda fa'arin ga hayaniya a cike ba tunda matsala otel matsala ce wani yana da halin yayi otel ɗin idan ka yi ka taimakawa addini amma dai kasancewa an gurbata sunan otel ɗin zaka gani mutum yana nesa nesa baya so a ce duke shi yayi otel da ita kenan otel ɗin kana iya yin ta ya kasance da kun sharaɗai wanda ka sanya ba a maka hayaniya a cike ba ka yi ta ne don ka taimakawa matahiya don ka taimakawa malamai masu zawa karatu don ka taimakawa wane wane wane wane da wane kai dai Allah ya san zuciyarka kenan shi wannan wanda yayi wakafin nan sai mai kula da wakafin ya gani a ai muna da wata dukiya ana iya sarrafa wannan gidan naka a maida shi otal ya kasance alherin da zai janyo maka kai wanda kai wakafin yayi abin da ka bari kina ana iyawa ai haka a samu dukiyar da za a gyara a maida shi dakuna na haya a sanya shi kuma a ringa kula da shi shine nan mu dauka mu diba hadisin mu gani yake cewa wala yuhab kuma ba a kyautar shi wala yuras kuma iyana ba sa yi gadon wannan wakafin ba haka umar ya waɗi kina wannan sharaɗin da umar ya sanya ba a sai da asalin ba ba a yi kyauta da shi ba ko ba a ci gadon shi ba ƙala sai aka ce sai ya ƙwa ba abdullahi bin awai ke cewa fata saddaka biha umar fil fuqara umar sai ya ce to abin da za a yi gashi na ai asalin an yi wakafin shi yanzu an zo an noma an girba umar sai ya yi sadaka abin da aka girba gawa ga fakirai wa kofil ƙurba da makusanta wafin riƙabi da wanda suke arriƙab wafi sabilin lahi arriƙab shi shine wanda za a yantar da wuyansu misalin wane ne ya tafi yayi wata ɓanna ko yayi kisa ana so a yantar da baiwa kuma shi bai da halin da zai yantar da baiwa shi wannan wanda ya wakafin a cikin kudin wakafin a cikin amfanin wakafin wannan za a iya ɗaukowa a sayan mai baiwa a bashi ya tafi yantar da ita shine wafin riqab wa fi sabilillahi da wanda suke cikin bulaguro guzurin su yanke wa bin sabil a wa fi sabilillahi da bangaren daukar kalmar la ilaha illallah wa bin sabil da wanda yake cikin bulaguro guzurin shi yanke wa daifu kuma da makwabci kunga Umar sharadi ya sanya kunga za a baiwa za a baiwa fakiri za a baiwa makusanta kinan yan uwan shi ai sadaka wadda take ta yan uwa ta hilada akan wanda yake na nesa da haka kan mu ringa gaga yan uwanmu wanda suke bukata mu hara kula da su sannan mu hara kula da waje ba wace yake cewa wai ciki wannan wannan gida bai samu ba ai eh ai ba ba na dawa ba to haka yake cewa wafil qurb wa wa wa wafil qurba da makusanta ya ce wafin riƙabi kuma da ɓangaren 'yantar da baiwa ga wanda kafara ta same shi wafi sabili layi kuma ɗaukar kalmar la'ilaha illallah a sanya dukiyar wannan wakafin a ciki wabin sabili kuma da wanda bulagoren shi yake bulagoro guziri yanke mai shi ma a ba fi kuma da bako idan bako shi ma ya zo a taimaka mai a cikin wannan dukiya ɗazu na ce wafi daifi ko ba makwabci ba a daifi bako bako kalmomin suna aljar shi ne makwabci wadaifi da wanda yake bako yake cewa la junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf yace babu laihi ga wanda yake kula da wannan dukiya ai asalin wannan asalin wannan dukiya an yakula bil ma'ruf shi ma ya ci amma dai daidai gwargwado kai almubazanci kai ta hiyya kwasa wanda zai wanda zai wanda zai zai girbe ya kai mangaza ya ajiye na shekara ɗaya shekara biyu ko kuma ya ɗauka ya ta yi saida don ya yi amfani da kuɗin bai halatta ya ce ya ci bil ma'arufu daidai gwalgwado haka kai ma idan ka yi wakafi abinda ake samu na daga amfanin wanda yake kula da gidan kana iya cewa kana iyawa ka ci daidai gwalgwado a cikin kuɗin da aka samu kenan abinda bukatar ka ɗan buhun shinkawa ɗan kartan maka kai ma kana iya ɗan ɗauka a cikin kuɗin da aka samu na daga wannan wakafin ka kai gida ka ajiye a duk wata kai ma ka gani ai an mai saraka shi ma yake cewa to la junaha alamun waliya tunda ai a lokacin nan shi umar ya sanya wakafin ne a hannun hafsa tunda hafsa ta yi abdullahi bin umar ita ce babba ya ce kuma abin zai yi ta bibiyar shi haji kokin jikokin shi kenan daga babba zawwa wanda yake daga babba wanda kanan shi kanan kane kane har zawwa jikoki ya sanya shi a hannun hafsa ya ce kuma waman waliyaha wanda zai biyo bayan shi ne abdullahi bin umar haka ɗiyan shi haka har suka kare kuma sannan jikoki su ma suka kama wannan wakafin suke kula da shi kenan mi aka ba su dama wanda yake kula da wakafin la junaha babu laifi da ya ci daidai gwalgwado au yi tsaye sadikan ko wani abokin shi ya zo ko wani abokin shi yana mai jajen wallahi yanzu a garin ya yi zahi ba ya ɗauka daga ciki ya ciyar da shi babu laihi ya ce gaira mutamawulin fihi ya ce ba mai alman bazaranci ba ba mai wuce gona da iyaka ba akan bukatar wannan abokin nashi ba wala muta'assil dukkan su ma'anarsa daya ko mai wuce gona da iyaka akan abin da zai bayo abokin shi kina wannan idan muka dauka kun gani hadisin ya bayyana mana ga sharuɗan da ya kamata mutum ya kula da su ko inda ya kamata a sarrafar da wakafi kuma da wanda ya kamata su ci shi kun ga Umar ya sanya sharuɗa kai kuma in kana da buƙatar ka ƙara ko ka rage daga cikin wannan sharuɗan alhamdulillah kana iya kana iya yin wakafi ka ce wannan ɗiyan gidan ɗiyan gidan kanan babana su nake so wannan wakafin wannan nasu ne da abin da aka samu a ranga ba su ka gani ka takaita shi akan bangare guda daya shi kuma nan Umar nawa ya kawo wurin guda bakwai ya kawo dukkansu a basu kenan wannan shine wakafi kasancewar ina tunanin lokacin namu ya ja kenan zan mu tsaya abinda yake bangaren hadisin na daga maganganu na malamai insha Allah sati mai zawa zamu karasa abinda muka hada daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyaye da kakanni da malumma Allah ya sanya aljanna ita ce makomansu Allah ya taimake mu duniya da lahira bukatunmu na alheri ya tabbatar mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi Allah sanya wannan zaman da muka yi zama ne wanda zan mu koma irin shi kalkashi ino al'arshi kai ma hamma a cikin gidanmu na aljanna Allah ya taimake mu da san junanmu ya kasance muna kaiwa ziyara ziyaro junanmu a cikin gidan aljanna ba abin da ya kai wannan Allah datar da mu duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك